manzan Allah kuma ya faɗi gaskiya inji cikakken mu'minai suka ce cewa din nan Allah zai dora mana bala'i to lalle Allah ya faɗi gaskiya ga bala'i fa domin mun waye gari mun ga Madina ba gunda mutum zai fita waje manzon Allah kuma ya faɗi gaskiya domin shi aka aiko ya ba mu wancan labarin sannan Allah ya mana alƙawarin ya ce duk da yawan su sai ya taimake mu Allah ya faɗi gaskiya muna sa rai da taimakon manzon Allah kuma ya ce Allah ya ce ya gaya mana cewa duk inda wuya ta kai a wannan taron Allah zai taimake mu manzo Allah ya faɗi gaskiya muna nan cikin sa zuciya da wannan taimakon in ji cika kuma ne fa ka san shi mutum in imani ya cika zuciyarsa duk wuyar duniya ba ta rike masa imani sai dai ta ƙara masa ba ta sa kuma ya tsebe kaunar da cewa zai samu daɗi kuma wuyar da yake cikin ta abinda mumini ya fi tsoro ba kamar sabawa addinin Allah idan ya ga wuya ta kai shi fa wato ga abin da zai shiga sako hankalin su sai tashi ai kaga annabi ayuba duk bala'in da isha na duniya da korarsa da dauke shi da aka jefar a bayan gari da cewar din nan matarsa ma kar ta ƙara zuwa ta taba kaya domin sai da ta kai tana zuwa ta wanke wanke a cikin garin wanda ku duk zamanin ba mace kyakkyawa kamar rahmat duk kasar da baki ɗaya ba ta mace kamar ta to ita ce matar ayuba ka gani da ciwon ya samu ayuba bala'in da Allah ya tsora masa din nan wato suka ce sam sam ba su bukatar ayuba a garin suka ce domin wannan ciwon na ayuba idan mun bar shi a garin nan duk garin nan kowa ya sheki wato iska ta kada warin ciwon kowa ya sheka shi ma zai rashin lafiya ka san nasara bai san Allah ba ta ce iska ce take yawo da ciwo ana sheka har yanzu fa nasara ka yake bai taba yadda Allah shine yake wal abu ba suka ce iska in ta kada warin ciwon na ayuba wai duk garin za a yi rashin lafiya dole a dauke shi a kai bayan gari haka ku aka yi matar ita ce ta ɗauka duk garin kowa ya ce ba zai taimaka ba mai zuwa kusa da go ita ce ta lallaba ta kinkime shi a cikin tsummon fara ta ɗauka ta kai can bayan gari ta ajiye ta kawo ganyayyaki ta masa ɗaki ta ajiye shi a go ba su da koshi so kwabo wanda za su ci ko ita ko shi ba ya iya tashi ko sallah ba ya iya sai dai niyya saboda ciwo dubi kyau irin na wannan matar saboda imaninka wato sai ta shiga garin tana yin wanke-wanke sai ta je wannan gida ta salama shikenan sai ta ce akwai wanke-wanke ne ko shara ko wankin zannuwa idan akwai sai a bata a ce to za mu biya ki kaza maza yayin nan sai ta wanwanke in shara ce ta yi in wanke-wanken kwanoni ne in na tufofi ne ta yi su biya ta ladan sai ta sassai abinci wanda zai iya ci shi mijin ta je ta ci shi kuma ta dama ta rika tura masa yana hadiya yana hadiya shikenan ta ajiye kuma wanda za ta ci na safe in ta ci da safe ta ba shi ya ci sannan ta rufe shi kuma da ganyayyaki sai ta shigo gari ta kuma neman aiki sannan gaba ɗayan su sai aka yi kuwa a garin aka ce matar nan wato matar mara lafiyar nan kar a bata ta sake taba kayan mutane domin in tana zuwa ta taba shi ta zo ta taba kayan mutane duk garin nan za a dauki wa ta ji bala'i kan bala'i rannan da ta shigo neman abincin sai ta rasa duk inda ta je neman wanke-wanke sai a ce babu yin da ta je neman wanki babu yin da ta je neman share-share babu ta ga ta wuni ba ta samu ba tana kuka tana ta yanzu mijina yunwa ta kama shi ga ciwo ga yunwa ba ta kanta take ba ta mijin take Allahu akbar yayin nan sai ga wata mata tace wanci kukan me take ke ne tace mijina yana can ba lafiya ga yunwa na zo neman aiki sai mar abinci na rasa aiki to ita rahmatu nan wato mata ce kikkiawa ba irin ta zamanin gashi kuma a kanta idan ta cifke shi dama ta zuba a baya har yana taba dunduniyar ta baya gashi wanda Allah ya bata to sai wannan matar da suka tsaye tace to tun da kin rasa aiki kina son abin da zaki kai masa sai ki yanke min gashin nan idan kin yanke ni ko zan baki abu kaza ki sai ki sai abinci ki koma tace wannan abu mai sauki sai ta yanke mata gashin shikenan sai ta je ta sai abinci sai ta tafi to shi kuma sai na ayuba saboda sanin can da take da shi da kuma sanin mata rauna na ne da kuma sanin kadin shedan sai zuciyarsa ta riya masa ko kuwa maza ne suka tsare ta ne akan wata bukata don sha'awarta to kamun ta zo sai ya rantsuwa ya ce in dai ta zo ya yi alkawari in dai ta zo wato saboda saba wannan alkawari kuma yana zatanta sai mata bulala ɗari a maimakon daɗe da ta yi Allahu akbar da ta zo ta same shi sai magana ya ki magana sai magana ya ki magana yayin ne wato ta ce ko ranka ne ɓaci ya ce me zai hana ne na ya ɓaci menene ya zaunar da ke har wannan lokaci baki zo ba sai yanzu ta ba shi labari kaji kaji kaji yadda aka yi ka gama gashi na nafiyar na so wannan yayin nan kuma yana dama shi ayuban kan cewa ya yi rantsuwa zai mutu bulala ɗari ga kuma wato wannan hanzari da ta ka kuma ya ba shi alamar lalle ya amince sai na dama wanne zai yi zai dake ta ne ga ku ta ba da hanzari wanda zai yarda da shi zai fasa dukanta ne ya zai da rantsuwan nan da yi kuma ra'ayin nan sai ubangiji ya kuma malaka jibril ya ce to bari in ware maka hukunci mai daɗi lalle rantsuwan nan da kai ta zama dole ka aikata wannan mata kuma abin da ta faɗa ya zama gaskiya amma hanyar da za ka bi ka tsira ka ɗauko tsintsiya danki guda ka ce ta ɗauko ma tsintsiya domin abin da yake jikinta ya yi ƙwaya ɗari to ka dake ta da tsintsiyar sau ɗaya kawai ya zama bulala ɗarin da kai alƙawari to shi kenan ya ɗau tsintsiyar sai ya ɗan buge ta kaɗan ka ga ya karya rantsuwa ta su kenan Allah ya ba mu albarka to saboda bala'in ciwo ayuba din nan aka ce wato duk jikinsa bakin naman da yake jikin ayuba ba wanda ya zauna sai da ya zagonye a jikinsa ba saura daga tsashi sai jijiya kawai nama a jikinsa babu idansa ma wannan wato aka ce sai da tsutsa saboda tsutsar da take wari ta rufe naman tsutsar sai da ta bi ta je cikin ya kwaya idan amma rana ɗaya ayuba bai taba addu'a ya ce Allah ya yi masa ba idan matar ta ce masa ya nabi Allah ud'u la yakshfa lak hadha dhurr ya annabin Allah ka roƙi Allah mana ya yi maka wannan ciwo ya ce a'a rahmatu ubangijin da ya tsora min wannan ciwon yana ganin halin da nake ciki yana tare da ni ban san alherin da ya sa mun ba in koma in ce ya yi mun ko bai nufi ya yi mun ban yi laifi ba zan faɗa ba sai addu'ar ba mukamin annaba kenan wanda mu ba mu saba mu dole ne da ka ji ciwo ka nemi magani dan imaninka in baka sake ba ciwon iyawa baka maganin sai ka tafi kuma mun za ka shiga zace zace ka gani mukamin annaba ne wancan wato shi dai bai taba cewa Allah ya sauke ciwon ba tun da yake gashi nan daga kashi sai jijiya kawai to sai bakin sa harshen su kullun aikin su subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah aikin da yake kenan dare da rana da harshen turan nan tsutsa da ta zaga ta zaga duk ta cinye jikin babu inda za ta ci daga kashi sai jijiya to tsutsa sai ta bi ta bi ta bi ta sai ta fada bakin da ta fada bakin sai ji tamun sun harshen yayin nan fa sai tana aran sai yace kai yace idan na bar tsutsan nan har ta nisa da cinye mun wannan harshen to na rasa abin da zan tsarkake sarautar Allah kenan mai amfanin rayuwata yayin nan ne fa yurki ubangiji yace anni masan yadru wa anta arhamur rahimin yace Allah ni wannan ciwo ya same ni ga tsutsan nan za ta yanke min harshe kada in rasa abin da zan bauta ma da shi ya Allah wannan ciwo ya same ni Allah kai ne mai jin kan masu jin kai ka ji kaina yadda zan samu bauta maka to a yayin nan yana faɗar wannan Allah yace kuma na amsa sai ga Jibril ya zo ya gaya masa yace ga gashi nan ga ruwa nan ya bullo kusa da kai sa kafa ka motsa za ka ga ruwan wannan mai sanyi wannan mai dumi ka ɗebi mai ɗan sanyin nan wato ka sha ka ɗebi mai ɗan dumin ka yayyafa a jikinka. Ya gaya Ahmad yake kin ji abin da Jibril yanzu zo ya ga mu ce alhamdulillah. Da ku tabawa malam sai da ruwan ya fito daga ƙasa ga mai dumin ga mai sanyin ya sha mai sanyin ya wawatsa mai dumudumin a jikinsa. Yayin da ya ɗan yayyafa ɗin dan ba dama ya ba an riga an cincinye hannun. Yayin nan yayyafa ɗin Allah da ikonsa malam sai ga naman da yake jikinsa dukkan halittar da Allah ya maka dawo kamar da hannunka ta da a kyau kuma da aminci da lafiya Allah ya mai da shi kyakkyawan mutum ninkin kansa na da ubangiji ya dinga raya masa dukiyarsa da ta kare tsakanin raƙumi da saniya da tinkiya da akuya bakin abin da ya mallaka da ƴaƴa da bayi sai da Allah ya bashi ninki bibi kuma sannan bala'in ciwon kuma aka ce wannan sakamakon sai ya je aljanna zai tada shi haji mukamin annaba kenan Allah ya ba mu albarka su Allahu akbar haka mumini yake shi har abada mumini ba abin da yake hayamar da hankali sai ya ga abin da zai raunana masa addini amma dukkan bala'in da Allah ya tsora mar wato baya tsaye bai kauna Allah zai yaye masa mutukar ya ga yana tsaye akan addinin sa daidai to me kace وما زادوا إلا إيمانا وتسليما ka gani wato su waɗannan muminan da suka ga yawan kafiran nan sun kewaye Madina muminan nan masu cikakken imani wato ganin waɗannan manya-manyan kafirai da yawan nan da suka kewaye madina ma za da hum illa imanin ba abin da ganin waɗannan kafirai ya ƙara waɗannan muminai sai ta sadiƙan biyo adillahi sai ƙara gaskata alƙawarin Allah wata filiman da ƙara miƙa lamarin su wajen Allah sun san Allah zai ba su nasara yawan waɗannan yawan banza ne to me kace من المؤمنين رجالا صدق وعد الله عليه فمنهم من قد نابه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
wato da suka ce din nan haza ma wadan Allah suka ce abinda Allah ya mana alƙawari kenan cewa lallai ba zai ba mu wata baiwa ba sai ya dora mana bala'i sannan bayan bala'in kuma ya taimake mu yau ga bala'in mun gani da idan mu tunda muka waye gari madinan nan ba inda mutum zai fita kafirai sun kata kata a bayan garin sun kewaye ta alƙawarin na Allah kuwa wato da ya alƙawarta mana ya gaya mana can a cikin alƙur'ani wani gurin yace amma sai mu yanzu ku ne kuna zato ne an tada kullu jannata ku samu ku aikata ibada ku je ku shiga aljanna kawai daga ka ce ka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan kana mumini ka zama musulmi kenan ka ce domin da ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ka zama musulmi to kuma shi kenan sai ka kama sallah ka kama azumi kana fidda zakka sannan kuma ka je haji sannan kuma gashi kana bada kyauta kana bada sadaka kana zumunci abin da yadda Allah ya ce kai duk kana yi na aikin musulmi wai saboda kayi wannan imani kana wannan aikin an ta da kullu jannata kawai sai a tattara irin ku a je a zuba aljanna saboda kun bi Allah din kun imanin sai a ɗebe ku a kai aljanna wala ma ta kun masallin na kalau min qablikum wala ya ta kun kenan ma za'ida ka gani gashi kuwa kamar abin da ya samu waɗancan jama'a waɗanda suka wuce kan ku zo ku bai same ku ba yanzu da can waɗanda suka wuce ga imanin suna sallah suna zakka suna azumin sun shahada amma bala'i gashi nan wannan kan wannan wannan kan wannan to ku daga kun yi imani kuna ibadar shike nan ba wani bala'in da za a tsora muku sai akwai ku aljanna ko masalul ba ta wa dara'u wadancan manyan musulmin da annabawa da muminan da suka yi imanin da suka bi Allah din na da ai kun ga wato tsananin yaƙi da tsananin ciwo da tsananin talauci da tsananin rashin lafiya da tsananin tashin hankali biyu ya same su wa zulzulu wato har ma su raurawa saboda ganin tashin hankali su rasa inda za su zauna ba bacci mai daɗi ba zama mai daɗi ba ci mai daɗi babu kuma tafiya mai daɗi dan suna cikin tsoro ko da yaushe hatta yaqulu rasulu wallazina amanu ma kai dan tsananin ma bala'in da ya ishi waɗancan annaba da waɗancan mu'minai sahabban annabi na fari duk da imanin da suka yi dan tsananin bala'i har manzon Allah sai da ya rika faɗa wato mu'minai ma na cikin zamanin sa sahabban suka rika faɗa suna ta mata nasarullah wannan taimako da Allah yake zai taimake mu akan makiyan mu yaushe ne zai zo wannan taimakon saboda wahala da suke sha ana ubangiji yace haka kike inna nasarallahi qaribun mu'minai ku yi hakuri da bala'in da yake damu ku din nan ku dai ku rike ibada ku kiyaye haddin Allah kar ku rika saban sa ku bi Allah ku manzon Allah taimakon Allah kusa zai zo muku ba da dadewa ba Allahu akbar Allahu akbar wato kaji yayin da su mumine suka samu waɗannan jama'ar yaƙin su zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya riga ya aiko jibril ya gaya masa a koye shi kuma manzo Allah ya gaya wa sahabban nan shi ma a koye ya zazzabi waɗanda suke amintattu ya gaya musu yace akwai fa mukiya za su zo mana bayan kwana tara saboda haka kowa ya kiya amma kar ku sanar da munafikai manzo Allah ya gaya musu shi ko ba wanda ya gaya masa malaka jibril Allah ya koyi bashi labari shi ne ubangiji ya ce to shi kenan daga kun yi imani kuna bin Allah shi kenan ba bala'in da zai same ku sai shiga aljanna ai kai mumini in dai kana imanin ka yarda da Allah da manzon Allah kana ibada ga sallah ga azumi ga zakka ga haji ga tsare mata ga cewa ga sharwa ga zumunci ga kyauta ga sadaka ga rashin ayyukan ka ba'ira duk ka kiyaye kana bauta Allah to fa da saura akwai bala'in da za a dora ma a jarraba a gani wannan ibadar da kake yadda take a sararin nan haka take a zuci ko ko iyakar ta sararin sai Allah ya kawo wani matsanancin talauci ya maka maka kai sallar kai azumin ka gama karatu da sassafe da ka tashi wato ka tashi da asuba kai sallah kai tauriji kai tauriji har gari ya waye da wayewar gari ka danki alqur'ani kai ta takara kai ta takara kai kamar izu tara na subu'un nan ko izu 20 ma ka ajiye sannan ka ɗauki wasu ayoyi da aka nuna ma sai sun fi zawo kasu wasu ayoyi kai jalabi kai jalabi ka gama shikenan kai addu'a da kuma ibadar kayi ga tuban ka tsarkakke jikin ka tsarkakke matan ka ka tsare kana ba su ki da sha gurgudan ikon ka ba su fita sai akan larura wacce shari'a ta yadda da ita wani ba shi kowa gidanka baka shiga gidan wani duk dai sha'ar musulunci ka tsare amma ga ga ibadar kayi ga addu'a kuma ka buga sai ka tashi ka shiga bakin abin da ka sani ka samu wani abu duk inda ka je ka latsa sai ka ji gangam saboda sauri sai ka dawo gida kuma ko ka samu dan abin da ba a rasa ba kuma ran nan ka da baka samu ba to kar fa ka zaci ka ce wannan ibadar da kake ba gaske ba ce saboda da gaske ce ai da bai sha wuya ba ga wani nan sallan ma sai wajen karfe tara ya tashi ya murguda ta da ya ga dama gashi da fita ya samu wajen fan talatin gashi ni ku ba inda ban yi ba na bin Allah gashi da kyan na samu naira uku to kar ka zaci wanda ya samu naira talatin din ya fi ka a'a ko da baka samu kwabo ba wallahi ka fi shi a wajen Allah abinda Allah ya sa bai baka nan ba wato saboda kai ka imani yana nufin a aljanna zaka tada ni'imar ka sai Allah ya jarraba ka ya jarraba ka ya dora ma ciwo ya dora ma talauci ya dora ma bakin jini ya dora ma bacin ran mata ya dora ma bacin ran iyali ya dora ma bacin ran makota da mutanen gari ka dinga fama da bala'i iri iri dan Allah ya ga imanin ka mai karfi ne ba za ka gushe ba ko ka za ka karkata haka Allah yake domin haka waɗancan annabawan su annabawan nan wato wahalar da suka sha ta isa ba mu halukin da zai ɗauri wahalar sa a yanzu ka gani dan manzo Allah an ce mutawatirul ahzan ne bakin cikin gun annabi da wannan ya tafi jima kaɗan sai wannan isu bai taba samun a ce ga wunin da yayi ko kwanan da yayi wato bakin ciki akalla kashi goma bai same shi ba abinda zai bata ma rai haka yi wannan shekara 63 saboda da haka duk wanda yake zai ba Allah to ya hakuri da bala'in da zai same shi ba gun jin daɗi bane nan duniya guri ne na neman jin daɗin sai an je lahira ji daɗin ka gani Allahu akbar wato an ce wata ran wani annabi Musa ya ga wani mutane suna suna farauta ɗayan su mumini ne ɗaya kuma kafiri ne wato sun je bakin kogi suna farauta wato su suna yin su din nan idan wannan kafirin nan da ya jefa fatsa cikin kogin nan malam jima kaɗan sai ya ga tana faɗa sai ya ɗago sai ƙaton kifi sai ajiye muminin nan in ya ga motsi da ya ga kaɗa ya jawo watakila ya samu ɗan tsakon kifi ɗan ƙanƙani wata ɗaga har ma kifin ne ya buga kawai ya ɗago sai ya ga kufiyarsa wuni guda suka yi wato shi kafirin nan da kyar ya ɗauki kifin da ya samu shi ko muminin ɗan wanda ya samu sai a hannu ya rike ya tafi da shi wa'annan annan musa yake ka wannan lamari sai roƙi Allah ya ce ubangiji yaya wannan mutum aikinsa sabanka abin da ya samu ma zuwa zai in ya sayar ya sabe ka ya ci kuma ya sabe ka ga wannan bawa naka kuwa abin da zai cin nan bauta maka zai in ya cin sannan in ya sayar kuma abin da zai aikata wanda kace aikata zai aikata da kuɗin ubangiji ba ka bashi da yawa sai mukiyinka mai saba ma shi za ka bashi da yawa shi kenan sai ubangiji ya ce to Musa kai tunda ka tambaya ka isa a gaya maka yayin nan sai ubangiji ya ce da annan musa rufe idanka sai rufe da ya rufe yayin nan sai ubangiji ya ce masa buɗe da ya buɗe sai ya ga wani gida mai surorin wato tsakanin soraye da katangu da 'yan mata da kogi da kayan itatuwa da kayan kallo da abu wanda yake da ido bai taba ganin zuciya ba ta taba gani bakin kallon da ya koke kare musu kallo ya ce ga adadinsu ba da ya gama kallon sai ubangiji ya ce to rufe idan ka rufe sai ce buɗe da ya buɗe sai Allah ya sake nuna masa wani gida tsakanin maciji da kunama da gwano da akwatin wuta da rijiyar wuta da kogin wuta da kogon wuta da sarƙa da sasari da mari da rigar wuta da wandon wuta tsakanin tsidau da bakar kaya da bakin karfe wanda ake na murdawa wanda mai kama da zazargi wannan wanda za a murda musu da ruwan zafi wanda yake mai kone su da kuma ruwa wanda yake na gyambo an dafe mai kama da jini da surkani ga sunan kogi kogi ba zai iya kallon su ba da rufe idan su ma dan baya son ganin su Allah yake bude idan ka Musa ya bude ya bude yace kaga abin da na nuna maki na gani Allah yace to na farin da ka ga na ni'imar nan duk gaba ɗayan sa muminin nan shine nake ajiye masa ba zai samu daɗi a wannan sarrin ba sai ya je ya samu wancan shi ko wannan kafirin ba ya da rabo a can duk abin da ya nema sai in ninka an bashi domin nan ne bakin abin da zai amfana to kun ji jama'a kar mutum ya ga yana ta bautawa Allah yana wahala yace ko Allah baya son sa ne a'a soyayya ce ta sa kuma baya lota masa dan akwai wani mutum da ya tada manzo Allah yana jin yunwa wato balarabe ne ya samu manzo Allah a gindin wata itaciya ya kwanta yunwa ta matse annabi da kyau yana kwance yana nishi yayin nan balaraban da ya zo ya same shi ya salama manzo Allah ya ansa sai manzo Allah yace menene balarabe yace ba komai ya rasulullahi yace menene yace ba komai yace to sai tafi ashe balaraban ya lura manzo Allah yunwa yake ji da zuwansa sai raba ya raba ya raba gindin wata rijiya ana ban ruwa sai ke da mutanen ku nuna min wani dan aiki da zan aikata idan na aikata ku biya ni ina son kuɗin da sauri sai suka yanka masa bar ruwan har kaɗan suka ce ka dike bakin nan za mu biya ka ba ya to ya rika ɗiba yana jikawa yana jikawa har har ya jike gurin da ya jike gurin sai suka ɗauko ladansa suka bashi maza sai je sai da dino ya sai abinci na gari ya kinkinsa ya ɗebi ruwa maza da gudu da gudu sai wajen manzo Allah a inda ya baro shi a kwance din nan ya salama manzo Allah ya ansa ya ka abincin nan na ci ya bashi manzo Allah ya tashi ya ci ya ka dabinan nan ya bashi ya ci ya ka ruwan nan ya bashi ya ci sai manzo Allah ya dube shi ya ce masa me yasa ka samu wannan abun ya ce ya rasulullah to sai ranka naji na ga lallai kana cikin halin yunwa ya ce gaskiya ne ya ce to kuma me yasa ka ji tausayi na ya ce saboda ina son ka a raina ya ce to Allah sai manzo Allah ya daga hannu ce ubangiji Allah na roke ka yadda wannan balarabe ya kaunace ni ya ji tausayi ya kamun abincin nan ubangiji Allah ka dora masa talauci ya rayuwarsa abinda annabi ya masa addu'a kenan Allahu akbar kaji yanzu dan Allah mu ne mutum ya maka wannan addu'ar in bai sa ba sai kai karasa ba Allahu akbar abinda annabi ya mara addu'a kenan ba shi talauci to domin wannan talaucin annabi ya ga sanan zaman lafiya yake sanan ne zai rayu ya samu je shiga aljanna Allahu akbar domin shi annabi a wajensa abin da yasa ka san abin da ka fi so shi kake so wa masoyinka ko to shi annabi ya fi son talauci akan wadata domin addu'ar annabi yawanci in zai yi sai ce Allahumma ahayni faqira wa tawaffani faqira wa shirni fi zuratil fuqara haka annabi yake addu'a ka gani yana Allah ka raya ni iya rayuwata ina talaka yayin da zan mutu Allah ka karɓi na ina talaka ran tashi alƙiyama Allah ka tashe ni cikin jama'ar talakawa abin da annabi yake addu'a kenan dan haka ya roƙa wancan wanda yake son sa din nan yace Allah ya tashe shi Allah ya ba shi talauci Allah ya ƙara mana san annabi Allahu akbar to to kace ne ne rijalun to rijalun akwai wasu mazaje min almu'minin daga cikin jama'ar musulmi sadaqu ma ahadullah alaihi wato sun gaskata abin da Allah ya alƙawarta alaihi wato a kansa min sabati ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da suka gaskata cewa in sun je yaƙi da annabi su tabbata ka su bar annabi su tsaya a gurin to akwai daga cikin mu'minai waɗannan ba su karya wannan alƙawarin ba ka gani Allahu akbar fa minhum ma qaba na habahu a cikin waɗanda suka yi imani suka tsaya tare da annabi din nan ba sa matsawa komai wani yaƙi to akwai daga cikin su fa wanda Allah ya hukunta kuma mutuwarsa ya tsaya bai gudu ba komai wuya sai kuma a zuwa sare shi ya mutu mata ko ya faɗi ya mutu ko kuma a yi mara rauni ya je gida ya mutu au ku tilafi sabilillahi ko ku tun a fagen yaƙin a sa ta ku biya sare shi mutu a gurin Allahu akbar wa minhum man yantaziru a cikin mazajen da suka yi imani da alƙawarin Allah cewa in sun je yaƙi tare da annabi kar su matsa mutuƙar annabi na gurin komai wuya komai daɗi zauna sai annabi ya tafi da su tafi domin ran annabi ya fi nasu duk gaba ɗaya su zaɓi rayuwar annabi in sun so su su mutu suka gaskata wannan aya kuwa ka gani suna nan su kuma ba a kashe su ba amma yanta zuru suna sauraron mutuwar su za ta zo wata ran amma baddalu tabdilan ba su musanya wannan aya sun gudu sun bar annabi ba ka gani Allahu akbar bikilafi halin munafiqina sabanin halin munafikai su kan ba sa son an tare da annabi abin duk da za su taimaka na annabi munafiki baya so ya aikata shi kuma gashi musulmi ne fa yana sallah yana komai amma munafiki ne to shi ba abin da ransa yake illa annabi da aikin annabi su waɗanda ake cewa din nan sun gaskata waɗansu Allah ya cika musu kwanansu kuma jama'atu sahabati jama'a ne cikin sahabbai nazaru annahum wato suka ɗau balansu da Allah cewa su iza adaraku harban in dai har sun rinsu yaƙi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gun yaƙin ku annabi ne ya jagora aka je in dai sun je yaƙin wannan yaƙin sun ɗawar ƙawar batu za su tabbata a gun yaƙin wa ƙatalu za kuma su yaƙin haka ya sai shiru har ma a ce an kashe sun yi shahada shahada ku tafi bar annabi sun yi wannan alƙawarin mun shi abin da ake cewa nazaru wani abu ne wanda musulmi yake yi dan kansa ya zame ma kuma dole yanzu in kace na ɗawar alƙawari tsakanina da Allah ida yau sai na yi karatun izu goma ko sai na yi nafila wato raka'a ko raka'a ɗari ko gobe sai na yi sadakar fan ɗari ko ta sulai ɗari ko ta kwabo ɗari ko ta kwabo ɗaya in ka wannan alƙawarin dole ne ka aikata kuma in ba kai baranta alƙiyama sai Allah ya ce- ya tambaye ka wanda ko in ba ka alƙawarta ba ba a dora maka ba kuma amma kai kai niyya dan kanka Allahu akbar shi ne waɗannan sahabban suka yi suka ce sun yi alƙawari tsakaninsu da Allah mutukar sun je yaƙi tare da annabi za su tsaya su taimaki annabi za su yi yaƙin kuma ko da za su mutu wa cikin irinsu Allah ya ce fa minhum man qada nahbahu wa faqu bi mauti wani ya riga ya cika wato bakancan nasu domin an kashe shi firkiya firkita da wajen yaƙin yuqalu akan ce nahaba wani ya mutu Allahu akbar Mm. بخلاف المنافقين سابانين منافقين كنا فقد بدلوا وغيروا su da suka yi alkawarin ma sai suka musanya ba su aikata ba wa gayyaru suka jirkita suka gudu fa kana alwahidu minhum ɗaya cikin munafikan nan ya kasance idza arada alqitala wato idan ya nufin za shi yaki inna ma yuqatilu khawfan ala nafsihi in ma ya je gun yakin wato abin da ya kai shi wai dan tsoron kare tsaya bai je bane a rabo a kashi shi a gida shi yasa sai bu kwambar musulmi a ciki dan ya kare kansa amma bai je dan ya tsara mutuncin annabi da addinin Allah ba a'a shi dan ransa ya je kawai wa mali sannan yana tsoro kuma kada in bai je ba wato a a washe dukiyarsa a ce shi munafiki ne la da ma'an fili lillahi a ba yana zatan zai samu yardar Allah dan haka yi wannan aikin ba dan dai a yabe shi ne kawai ya tsira ya tsira da dukiyarsa munafiki kenan ba dan Allah yi ba Allah ya kiyaye mu da aikin riya to me kace
يجزي الله الخالقين بذنوبهم ويعذب المنافقين إذا يدوا عليهم إن الله كان غفورا رحيما
Ubangiji ya yi wannan ibtila'i ne da yawan muminai domin ya rabe munafukai a ciki aka ga wato munafar muminai aka gane ta munafukai ya jaje Allah sadiki na bisbitin Allah ya wannan hikima ne domin ya saka wa masu gaskiya cika alkawari wato masu bin Allah da Annabi bisbitin ya musa kayya da gaskiyar su dan ta kiyama waya zubal munafiqina ya yi haka ne kuma dan ya azabci munafukai waɗanda wato aikin su ya saɓi kudurin zuciyarsu in sha'a amma wannan azaba da zai wa munafikai wato kuma in ya ga dan ba dole bane sai ya so bi an yi tahum wato shine in Allah so ya munafiki azaba sai ya kashe shi ala nifaqin akan munafincin nasa sai ya zama yana munafinci yana munafinci yana kin annabi din har kuma ajalin sai zo ya mutu akan haka to Allah ya dafa zai mar azaba kenan awa ya tuba alaihi ko ko in Allah ya so kuma mutum na nan cikin munafincin nasa sai Allah ya nufa ya tuba sai kuma Allah ya karbi tuban sai ya sa shi aljanna inna Allah kana gafuran ubangiji bai gushe ba mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba yace na dina saban nan da nake yi rahiman sannan kuma Allah bayan ya karbi tuban sai ji kansa ya sashi aljanna Allah karbi tuban muka ba mu aljanna to ويتألى الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
allazina kawar waɗanda suka yi aikin kafirci cikin waɗannan jama'a hudun nan da suka haɗa kai za su je su yaƙi annabi da musu- da muminai a madina waradda ubangiji sai ya juyar da su diga zihim suka koma garuruwansu tare da fushinsu kamar sa mutu dalilin fushin nan da suka koma da shi gida nan yana lokairar da samu biyan bukatarsu ba mun abin da suke bukata abin da yake alheri gare su munafikan eh, kafiran nan da suka yi wagayya a yaƙi annabi din nan min az-zafri bil mu'mina wato samu su kame mu'mine gaba ɗaya su zama bayin su a ce ga sahabban annabi duk gaba ɗaya hannun sun zama bayi kuma addinin na annabi an daina ko su ɗaure annabi in sun ga dama ko su kashe shi ko su kore shi su kuma bautar da waɗannan mu'minan bukatar su kenan Allah ya ce waradda ya mai da su diga zihim tare da fushinsu da suka so da shi lam yanalu khairan ba su samu alheri muradihim abin da suke so ba ka gani wa kafa Allahul mu'minina qitala a maimakon ma a ce ko su samu biyan bukata Allah ma bai kyale mu'minan su yaki su kaɗai tare da kafiran ba sai da Allah ubangiji kafa wato ya isan ma almu'minin su mu'minan nan alqitala ya isan musu yakin Allah ya karbi yakin da kansa hadifa alƙawarin na Allah kenan wato da ya musu cewa lallai zai taimake su kaga taimakon ya zo ga shi sun ga wuyar tsabata to ba ma wai su su fita mu su je a yaƙin domin ba a haɗa jiki da jiki da kafiran nan da suka zo ba a'a ubangiji ya hana kaga ga shi wannan sandaku din nan da aka farbatin nan da aka tona wato shine tsakanin mumine da kafirai dukkan kwanaki din nan 20 da mumine suka a cikin Madina aka tsare su ba dama su fita kafiran sun riga sun tsare su amma Allah ya hana wani kafiri ya taba wani mumini da hannunsa ko da jikinsa ba dama sai dai harbi domin da sun samu an gauraya to suna sa zuciya lallai za su yi rinjaye su in ma ba su yi rinjaye sun rinjaye mumunan ba za su yi mumune mun gwaye rauni domin suna da makamai ta san ita kibiya tana da al'adarta wato in dai aka harba ga wanda ya saba ya ga za a harbe shi to sai ka harba ɗari baka same shi ba al'adar kibiya kenan to amma har in an zo jiki da jiki za a haɗa to barnar da za a yi tana da yawa mun suna da mashi suna da takobi wani kuma yana da makami na kashi wani kuma na itace wanda sun sassoka a cikin su sai su zaro suna sukan mutum ga jiki da jiki Allah yake to ban yadda ba ba hada cikin ba